بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ايوه ان شاء الله والاتصال في الأعداء tare da bai a kitabi ya tabbata a cikin gabbai ne ake yin kitabi sun ka yanke masa gaba to shi ma zai a ce shi ma a kawo masa abin da ka yanke da shi shi ma a ce rama
kan nafsi kamar yadda rai ake yi wato ma'ana wato ya zama haka ya zama mutum kenan kamar ga a dai kan nafsi na'am idan a cikin gabbai kamar na rai ne ai na na rai mun faɗa mun ce sai an samu matsala ko a cikin gaba sannan zai yi ba shi ma a wannan shi ma sai an samu wannan matsala da hannun dama ka yanke masa shi ma kuma yana da hannun dama shi kenan sai a yanke masa yawa
illa bisa azur al-mumathala sai dai akwai wuyan nan na mubasala ba za a samu daidaituwa tsakanin wannan da wannan na'am kada hadi ba adl basari kamar misali aka tafi da ba'alin nan na gani
abu misali mutum yana gani sai kuma kusa masa wani abu mai haske sai zama baya gani amma da daga nan na fito waje zai iya hangawa ya zama gidan zu sai zama da cewa an yi hanga yanzu ba zai mutu kan kanan nan ba kawai ya fi sun ganin da ni kaga wannan ayyuka wuya sai abu a ce idan ka zo ka yi masa kai ma kai masa irin wannan kasa gidan ya zama shi ma ka yi daidai da an samu ma tana kai ma ka yi masa ya zama shi ma ya fi sunan ɗin zai yi gani na'am
hau sami ko kuma ji ne sai kada ke shi zama baya ji ko da yana ji an yi magana da nesa zai ji amma sai yanzu sai dai an dan yi magana an daga murya kusa sannan zai ji shi ma an ka zo aka ce ai za a samu ma tana zai zama da wuya abu al-kalami ko zance ne ya zama harshen sa ne ko an dan kona shi ko wani abu ba zai ke yin magana ba kamar yadda da za a fahimci shi na'am ya rabu shi ma nan yanzu ba zai iya kuma sallah za ta zama ta wuya ne na'am aw ya habu sarayatahu ila nafsi galiban ko kuma abin da yanzu idan shi yanzu da ya maka kai idan aka ce masa sai masa to abin zai iya nasuwa kai idan an za a baka mutu ba shi ba mamaki in kai masa ya mutu ina misali a kasar lori amma misali yanzu a ce kare wuya a ce mutum ya rayu haka za a kalla ne to kai yanzu in yi mutum ya zama cewa ya rayu ko kuma a ce yanzu kai ma ka zo ka kare masa wuya hawa wanke ta yi zuwa a'a wa tarqwati ko kuma kashin baya
wa sulbi ko tsatso shi ma duk waɗannan abubuwan aka karya su galiban da wuya a rayu wal fakhiri ko kare cinya na'am
wani wannan abubuwan ba zai yi wa a ce an samu wannan ba shi kuma saboda wahala sauran su na'am fa yajibu ma fihi min al-diyati duk wannan sai a ce to tunda haka ne a koma biya abinda za a yi kenan kawai fi mal al-jani shi ma a cikin dukiyar ne kula a ce a ce shi kenan yanzu kai idan ya maka ba ma ki idan ka tafi gaba da sai haka yanzu idan mutum yanzu a kwakwale mai ido mai ake biya ta biya kamila sai a ce to yanzu a ba shi biya kamila jiya kan da za ko ce a yi abinda za a yi kenan
wata ta ayyana al-mumasalatu kuma tana tana ayyanuwa tana zama wajibi
fala yuhadu udwan ba a rukun gaba bi ghairi mumasilin ga wanda bai bai fita zama ta daidai kamar da muka faɗa hannun dama yanke maka mun gara da hannun dama shi ma shi ne na'am wa fi adamihi idan babu shi yudala ila to gano sai a bude zuwa jiya na'am Eh, sai a ce a koma jiya
illa al-awara inda misali yanzu a ce me to inda yanke maka hannun dama shi ne shi da hannun dama sai a ce to me jiya hannun dama hannu guda biyu su ne jiya kaga hannun dama ya zama rabin jiya ke abin da za a ce illa al'awara sai dai idan mutum ne wato yana yana da ido daya ya kalawa a wannan sai kuma ya zo ya cire idanun wani shi kuma ido ɗaya gare shi to fa filin masu nafi idan misali ya yi daidai idan da idan dama kwaya ɗaya da ya rage masa na dama ne sai kuma sai ya zo ya cire ma kai ma idan dama na'am to yanzu idan ka cire masa shi idan nan kwaya ɗaya a matsayin biyu ce a wajen na'am in ka cire masa wannan kwaya ɗayan ka cire biyun to sai a ba shi zaɓi ya kake so ka cire ɗayan ko ko za ka biya diya tunda kai yanzu a matsayin biyu ce a wajen ka ko ya yi yaro sai a ba mutum zai yi da kawai tsakanin sakamako wa alfi dinare ko kuma yanzu ka ba shi dinare dubu dinare dubu an shi ne biya ta ce biya ko sai idanu guda biyu amma shi su bayanin haya ba dai wanda yake gare shi ta ji da shi kenan yanzu kai yanzu ko yanzu ya kwakule ma ido wannan kwaya daya ka ji shi kenan ka gagara ko kuma yanzu ka biya biya ta biya dan ba za a ce ka biya biya kwaya daya ko kuma yanzu domin kai yanzu da wanda za a ce maka ya a matsayin biyu shi ne na'am wa fi ghairiha a cikin wajenta kuwa sai ya lamar cewa ta dama ya cire maka amma shi hagu yake da ita to kaga dama babu matsala sai a koma jiya kawai wannan ba ta yi ne wannan na'am sai a koma jiya kawai na ba na'am ne amma biyar.
amma biye to a ta ido dama in ta ido da eh na'am shi ne jira da yake biye to
wala yuqtasu li jurhin am
wala yuqtas li jurhin wala ya kusa su ba a yin kisaji da jirgin saboda miki ha sayan da mila hasi ya warke ha dan misali mutum yanzu ya zo ya kima cewa wata wuka ya zo ya samu ya karta ba to ba za a ce yanzu ka zo kai ma ka karta masa ba ya ga yadda ya maka ba a ce ya warke a ce mutum ya warke domin ka iya wata irin ciwon ya ruru ai to da in ya ruru kuma ai da aka zo za a rama ai gurgurin ruruwar za a duba ai ba wai gurgurin yadda ka masa ba eh to da haka sai a bari a ga ina ya ga ina zai kai in na inci ɗaya ne sai a gani ya zai ya inci nawa zai kai ha wala yuqal haka na ba a biyan diya shi ma a tayan da mila na har sai abin ya warke sannan za a ce to diya ce a zo a gani domin daga nan ne za a yi sani har abin yana kuma zuwa mutuwa
fa in sara ila nafsi shi ne gaji idan abin ya ta masu yana su zuwa mutuwa kutila shi a kashe shi ma wa lam yuzra amma ba za a ce shi a fara yi masa mikin sannan kuma a kashe shi yanzu kawai dai a kashe shi kawai yawa
a halin inda kisa yawa sai an ji amma nan da musula ya yi wa mutum kuma ya zai kashe shi sai an masa musula kamar da muka faɗa ce sannan a zuwa kai yawa ya yanke ma gaba ya cire ido ya waye shi ma duk sai an ba an masa wannan abu cire idon shi ma a yanke hancin a yanke kunnen a waye da za a fi a kan shi
wa in ta'akhkhara ma yumkinu istin- istinad al-maut ila ghayri idan ya jinkiri mutuwa ta zai jinkiri zuwa abin da dangana mutuwa zuwa gare su zai iya yiwa wa bil qasamati su sai a kasa ma na'am sai ya ji wa ciwon sai mutum ya zo ya- yawa ya- ya rayu ya daɗe ma da abinci ya rayu ya- ya wannan sannan daga baya kuma sai ya zo ya mutu wanda za a iya yiwa a ce wancan raunin da ya maka ma ba ma shi ne ya kisan ba zai iya yiwa ma wani abu ne daban kuma yanzu na'am kuma daga Allah ne mutuwa kawai da ba su yi wannan ba to tun da akwai wannan kokwanton cewa ko wancan abin ne ko wannan na'am don haka ne ku zilka sama yanzu bayan da za a kashe wannan mutumin da ya raunin sai an yi kasama ana a zo a ranci dan ma su ranci cewa billahi la ilaha illa huwa raunin da wannan nan din ne ya masa shi ne ya masa jin da zuwa mutuwa sai ya rantsuwa sun ranci rantsuwa hamsin sannan za a kashe wancan na'am shi ne kasama domin ya zama laushi can ku laushi da an magana a kar sala sai da aka samu mutum da laushi shi ne a ga mutum alamar ana kokwantar cewa shi ne abu kuma shi wani misali yanzu a zuwa tare da mutum ga mutum a kwance fashe fashe da jini sai kuma ka rike wukar yana kwance ya mutu a kowa ya zo dai Allah ya fita da kai ko in ma kai kaci zan ba kai kaci zan mu ma ne wannan dai dai kuma Allah ba wanda ya sani Na'am.
to wannan ba ɗan uwa suna da ikon da za su ce sun dogara da wannan abun su rantse rantsuwa hamsin cewa kai ne ka kashe musu wannan ɗan uwa a kashe
na'am wannan abun nan su din ya zama kamar shaida na kwaya mutum ya samu shaida kwaya ya zai shiga da rantsuwa za su iya rantsuwa rantsuwa hamsin tare da saboda dalilin wannan lautin sannan a kashe wani ko kuma mutum ya fito mutuwa yana cewa ai waya ne ya kashe ni, domin inda fulana waya ne ya kashe ni." to shi ma wannan lautin na'am kuma yan wasa ya dogara da faɗan wannan dan uwan ko da ba su gani ba sai ai wannan din nan da ake faɗa shi ne kake amma ta yawa duk ila magajin mutuwa ne yake fasa zama yana faɗa to sai ya dogara da wannan dai suna so a kashe wancan nan sai su rantsa rantsuwa hamsin sannan za a kashe sai su zo a rarraba musu rantsuwa hamsin nan kowa gwargwaron abin da wannan mamacin zai in ya mutu zai gada eh in nufi za ka gada ta wannan zai a baka ashirin da biyar a ce rantsi in ka rantsuwa ka rantsi ashirin da biyar in ka rantsi na zara a baka a yadda a kashe wancan mutum haka to haka za haka za to an samu lokaci kenan wani da ake samara wa kuma duk da ɗaukan to ai kimar ayyuka ko na wata ji ba zai zama sai a wajen akwai kyamarar ba da ji ne
wa in sara ila ziyadati idan yanzu na fi zuwa da tuwa ka biyo mutum ciwo sai kuma abin ya zama yana fi zuwa ya karu an misali da inci ɗaya ne sai ya karu kuma yanzu rabin inci ya zama inci ɗaya da rabi sadi asli na'am sadi asli sai a kusurta sai a tashi da azumi in ka tashi yanzu sai a ce inci ɗayan nan za ka masa ba za a ƙara rabin inci inda yanzu ƙarin ƙarin ba mai yawa ba
wa in sara bi mislaha an koya yaron ku inci ɗaya ne sai kuma inci biyu hawji inci biyu za ka nan sai a zo a samu wuƙa yanzu a ce daga nan zuwa na inci biyu ka samu ka keɗa inci biyu ya fitin da za ka keɗa na'am wa in zada idan kai kuma garin yi kai kuma sai ka wuce ka wuce inci biyu fahadar a ya zama banza ai domin shi shi ne a zalibi ya na farkon ko inda a zalibi ne ya ga babu yanzu wani a ce kai kuma yanzu ga wa in naqasa idan kuma ya zama yanzu da kaje yi mai keɗa ma biyu sai kai kuma kai maimakon kai inci biyu sai kai ɗaya da rabi ba ƙara ka ba wa daba arshin naqas sai a ce to yanzu wannan rabin a zo nawa zai biya sai ya biya ka sai ya biya wannan gwargwadon wannan rabin da ba ku karasa ba sai ya biya ka
wa yu'akharu li shiddati al-harri da shi za a yi wannan kisasan ana jirgin da saboda tsananin sanyi zafi da na'am to lokacin zafi nan da nan ciwo yake ruru ya ruru ya ruru ya ruru sai ga yayi yawa in za ka yi ma sai a ce ka bari da na lokacin zafi ya wuce sannan karama na'am wal bardi ko lokacin tsayi tsananin sanyi shi kuma lokacin tsananin sanyi ya fi zafi ciwo in aka yi wa mutum na'am to shi kuma wannan ba za a ce a yi a bari ba sai a ce to a bari shi ma ya lokacin da ba da yi ba Eh.
wal hamilu li wadi idan ne ciki ce kuma sai a ce har sai ta haihu to da kada ya yi zuwa kuma ya samu abin da ya samu ɗan
fa yamma da man yurlibu idan ta haife din ma sai a ce to an samu wanda zai shayar da yaron wa illa kenan ba a samu ba ila al-fitra sai an yaya yaron sannan za ka rama na'am wa awliya uddani waliyan jini ala asabat su ne asibai da muka faɗa din nan su goma sha biyu da muka faɗa a dan ɗa dan wajibi dan walahi dan dan wajibi dan dan walahi an mi shi an yi lahi dan an yi shi dan an yi lahi masawani masawani ya zuna goma sha biyu waɗannan su ne asibai su ne auliya uddani waɗannan na'am duk wanda ka mun yi magana da san auliya uddani da muke magana wannan muka ce takin su za su rantsu na'am ita dai akwai babu tabaralla da kuma za su rantsu amma dai waɗannan su ne auliya uddani
fa yasqudu bi akwi ba'dihi yana saraya da rangon ba Allah yanzu wanda bai ɗaya daga cikin goma sha biyu da muka faɗa bai da ikon da zai zo misali an kashe uban su zai ce na yaji shi kenan kuma a ce abin yaya na'am amma idan ɗaya daga cikin ɗayan su ɗayan da ne kamar ɗaya ɗaya daga cikin zai ce ya yaji sai su kari ne to ba da ma a kashe uban su yanzu sai dai kuma a koma su
yuhayyaru fil abdi ana ba da zaɓi a cikin bawa baina qatlihi tsakanin a kashe shi wa tirqaqi ko kuma a bautar da shi bawa ne ya je wani abu ko misali ya kashe mutum ba ko wani ba tsakanin kuma ku buriya a gare shi ko kuma ku bautar da shi ku ce ya zama bawa na'am fa in istahayahu idan suka raya shi suka ce to shi kenan za su mai da shi sun mai sun mai da shi ya zama bawa
yira sayyiduhu sai a ce da shi ina sai shi yake tunda yanzu sun raya shi yanzu in kana so bawan ka bishi ka ji a cikin ka wako shi bidiye da yanzu sai ka ba da diyo wancan mutumin da aka kashe in ka ne ka kashe ka ba da diyo da ke diyo ta na'am
wani islami ko kuma ka mika shi ka ce al'abdu alama jana ba wannan tun da shi ku yi mawa laifi kenan ku je ku yi shi haka na'am ɗaya daga cikin wannan biki ne na'am alhamdulillah
don matan da ciki